أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ما كان هذا القرآن أن يذكر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وقال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى wato lamma sadar Allah surata yayin da Allah subhanahu wata'ala ya fara surar nan liba ya shirkin rasuli da bayanin gaskiyar manzo sallallahu alaihi wasallam wa annal qur'ana min indillahi cewa qur'ani daga wajen Allah ne wa adillati zalika da dalilai akan wannan raja'a ila nafi raidi an kaunil qur'ani kalamahu sai ya koma zuwa kore kokonto daga zamowar ƙur'ani zancen zancen manzo sallallahu alaihi wasallam ko wato a kore kokonto daga zamowar ƙur'ani zance ne na Allah tabaraka wa ta'ala cewa a kore duk wani kokonto ma da wani mai kokonto zai ce yana da shi a game da zamowar ƙur'ani zance ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala bi kaulihi da yake kuma kana hazal ƙur'ani babu yanda za ta yi a ce ƙur'anin nan ƙur'anin nan da kuke karantawa kuke gani a ce an yi tara ƙagarsa aka ayya iftira'i duk wani irin nau'i na ƙage bayan da za a yi a ce ƙur'ani yanda yake a ce akwai wani abu a cikinsa da zai zamo ƙaga aka ai ma sa haƙil aƙali كون مثله في علو الشأن والإعجاز مبتلى ai abu ne wanda ba yadda za a yi hankali ya yarda da shi in dai hankalin da ya amsa hankali ne ba hankalin da ake da'awar hankali ne amma ba hankalin ba ya ya ya abu na yi inna minar rijali bahimata yadda wani ke faɗa abu na yi inna minar rijali bahimata rana akan samu fa dabbobi a cikin mutane wanda mutum ya samu yana yana ta tunkawo da shi mai hankali ne amma in ka auna hankalinsa sai ka ga ko dabba ma bai kai ba ehem to zai zama ko dabba bai sai dai in irin wannan hankalin ne amma in dai hankali da yake hankali ne ya auna qur'ani ta ko ina to ba yanda za a yi ya yadda ko ya karba cewa qur'anin nan kaga sa aka min doni lahi a ce ba daga wajen Allah ba ai gairi a ce wani Allah ne ya yi ƙura'ani izlasa fi wusu ya hade domin ƙura'anin nan ya fi ƙarfin kowa a cikin halitta ƙura'anin nan ya fi ƙarfin kowa a cikin halitta raddu wannan raddi ne da kawai kufari da faɗin kafirai inna muhammadan iftarahu inna wato da kasara alhamza bayan da yake rubuta ya rubuta ta a sama bakotun da bayan kauli ne fakafir filifida wa fi bad isna wa sila wa haisu inna li yaminin mukmala aw hukiyat bil qawl a cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga sai walakin sai dai kana qur'ani ya tabbata ne aw unzila ko ko an sauka da qur'ani ne ta sai kallazi ne dai dan gaskata abin da ya gabace shi na daga littattafai qur'ani ya zo ne don gaskata littattafan da suka zo tun kafin shi tabbatar da cewa i tun farko Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wasu littattafan ga ƙur'ani ya zo don tabbatar da haka da gaskata su illa iyaka ƙur'ani muhaiminan alasa irin kuturi mai shaida ne akan baki ɗaya littattafai duk wani abu da aka gani a wani littafi da aka ce Allah ne ya saukar da shi aka ga ya saba da ƙur'ani to mu tabbata wannan ba haka aka saukar da shi ba rigiman mutum ce ta sa ya sauye yadda aka saukar amma in ba haka ba ba za a ga abin da yake ya saba da ƙur'ani ba a ɗaya daga cikin littattafan da Allah ya saukar tun da ƙur'ani ya zo ne muhaiminan alaihi wannan alaihi ta saba bil haqqi musaddiq lima bayna lima bayna dai min al-kitabi wa muhaiminan alaihi wa tafsir al-kitabi dan rarrabe duk abin da aka rubuta ma ka taban labu abinda Allah ya rubuta min al-ahkami daga hukunce hukunce gairi ha da wani tafi lawin mahfuz a cikin lawin mahfuz la raiba fi ba kokonto a cikin qur'ani ba kokonto a cikin sa fi rabbil alamin cewa daga wajen ubangijin halitta aka saukar da shi am ya qulu
قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
am ya kuluna bal ya kuluna wato ita wannan am ta zo ne don in ji da'i ba don adaki ba sai ya sa ka fassara ta daban inda ibn malik yake faɗa a alfiya wa in ji da'in wa bi ma'ana bal wa fat in ta kuma ma kuyi da bihi halat suna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya kirkiri qur'ani wai shi ya kirkiri qur'ani ita da kafa muhammadu sallallahu alaihi wasallam wai manzo Allah ne ya kirkiri qur'ani wal halu al hali annahum ajizuna an itiyani miqdari asr suratin min gashi su dinnan sun kasa zuwa da mafi gajarta sura daga surorin qur'ani kul ce ne da su in dai kuna ganin ni ne na ƙaƙi ƙur'ani na zo da shi na ce Allah ne ya saukar da shi to ai ni mutum ne kamar ku balarabe ne kamar ku yadda nake da fasaha kuma kuna da awacewa kuna da taku fasaha ga yadda za a yi don a tabbatar da cewa ai ƙur'anin nan bai fice a ce mutum ya zo da shi ba fatu da sura ku zo da sura mislihi wadda take kamar ƙur'ani fil fasahati a wajen fasaha wal balagati da balaga wasu nazmi da kyawun tsari wad'u lil i'anati alayhi an ba ku dama ma akan ku zo da suran nan kwa iya gayyatar ku gayyaci minista da duk wanda ku sami iko akan gayyatar sa man shiritu wanda duk kuka so ku gayyata ku gayyato auka da wasu alai ko wanda ku sami iko akan sa min dunillahi ba Allah ba gairihi ai wani Allah in kuntum sadiqina in dai ku masu gaskiya ne sai an hukkira a cikin cewa qur'ani kagarsa aka wannan ma lam yaqdiru ala zalika da ya zamo masu da'awar cewa qur'anin nan kagarsa aka suka kasa zuwa da abin da aka nema daga gare su don su tabbatar da cewa ai qur'anin kagarsa aka shine su zo da gajeriyar sura ba su zo da sura ma guda ɗaya irin surar qur'ani قال تعالى في وين سبحانه وتعالى يتي هل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمي ولما يأتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين.
بل كذبوا بركة لأن سن قرية ثانية سارقوا إلى تكذيب سن جاوا zuwa karyatawa ne bi malamin hidu bi ilmihi da abinda saninsa ya fi karfinsu sun karyata ne da abinda yake saninsa ya fi karfinsu wannan ma ya fahimta tawilu alhali yawa min alqur'ani na daga qur'ani la bi tadabbaru ma fi bas za su lura da abinda yake cikin qur'ani ba min zikr jannati wan nar daga amatan aljanna da wuta wal hashari ko tashi alkiyama wal kisas ko kisoshi fi ahbarin umar bariya dangane da labaran al'ummun da suka gabata wadan ma ya fihim tawilu har zuwa yanzu abin da yake komawa zuwa gare shi na daga gaskiya bai riga ya zo musu ba ma ya ulu ilaihi abin da qur'ani yake komawa zuwa gare shi min sirrin na daga gaskiya min sirrin ibadihi bil mugayyabati daga gaskiya a game da labarin da ya bayar da abin da yake gairi ba su ga haka ba to tunda ba su gani ba da suka ɗauka cewa ai da abin da su gani ba ba gaskiya ba ne irin yadda sai ya zama sun samu mabiya a wannan ɓangaren mutum ya ce yan yana tunkaho da ilimi to duk abin da ya fi ƙarfin ilimin su ai ba gaskiya ba ne saboda yana tunkaho da ilimi a maimakon ya koma zuwa waɗanda suke ma'abuta wannan ilimin ya nemi bayani daga gare su kafin ya ce zai gaskata ko zai karyata ya koma gare su amma sai a samu mutum dan nan ya gaggawa duk abin da aka faɗa da kaji mutum yana cika baki to akwai wani hujjar mu daga qur'ani ko hadisi ko ta hujja sani a qur'ani eh ai ba abin da ya sani a qur'anin kawai da yana karanta qur'anin shikenan sai ya ce ya san hujjojin qur'ani hujjoji hukunce hukuncen duk da aka fitar ba daga qur'ani aka fitar da su ba ai daga qur'ani ne to shi dan da ke sani ba ai shi ke don shi in ba an fito abu buru baro baro an faɗa ba shi ke nan shi bai gani ba saboda wani jahilci musamman a yanzu da ake samun masu zurfafawa ba wajen bin zahiranci zai ce shi komai sai dai a kai a gan shi zahira in ba a gan shi haka ba to ai ba gaskiya ba ne sai ya gan shi zahira na tare da cewa ai ga irin wani lokacin zahiri yawon wancan na asalin malamai ne suna da taimakon da suka yi addini suna da ilimi akwai guraren da yake amma duk da haka saboda rukunsu da zahirancin ya zamo sun abin da kare ba ya ɗauka ba kare ba ya ɗauka ba misali ai zahiriyawa irin sai na zai zahiri ta ce suka yi akan cewa to ai abin da aka ce kada ka yi bawani kada ka yi fitsari a cikin ruwa ka ce za ka yi wanka idan fitsarin kai a wani waje ka ɗebo ka zuba to a wani muka ciki ba wannan ba shi ne laifi ba wannan ai ba shi ne laifi ba tun da ba ka inda nasu yake ba a tsaya biya ka nasu kuma fitsari aka ce amma da kashi kai wannan ai ba laifi ba ne ina aka ce kashi a cikin nasu inda ka inda ana nufin kashin a fito filin a faɗa mutane koro koro kaga irin wannan fahimta ta su duk da dai malamai ce ai sai a ce kare ma baya dauka ba ko kare ma baya dauka ba yayin kai fitsarin a wani waje ka dauko ka zo ka zuba a ruwan wannan ba shi ne laifi ba tunda ba akan wannan aka yi magana ba ko kuma in ka zo kai ba ba haya a cikin ruwan ba wannan aka yi magana ba tunda ina dukkan da ya magana ba haya la ya bulan na ahadukum fil ma'i da'imi aka ce ya bulu ba ya tagawwadu ba inda tagawudi ake nufi ada ta ce la ya tagawwadan na ahadukum fil ma'i da'imi allazi la yajri ko to irin wannan shine yanzu su suke ta kokarin ma dawo da irin sa ga su su jahilai ne ma su masu wannan fahimtar a ce malamai ne a wani bangare ne suka samu bahaguwar fahimta malamai ne ala kulli hali a wani bangare ne suka samu bahaguwar fahimta to su yadda ba ba malaman ba ne gaba daya amma irin wannan fahimta wasu ke so su dora bayan Allah a kai da kai musu wata magana wadda take sai an istinbadin ta za a kai ga gano ta su zagirin abin suke bukatu sai dai a faɗa musu nassi ƙwaro-ƙwaro gari ƙur'an da kansa ya faɗi magana istinbadin la alima hullazina ba ya kara ƙunahu aka ce ba da Allah ya standi ɗunahu minuhu in ba ka da kai matsayin kai istinbadin ba da Allah yaushe za ka gane yaushe za ka gane in kawai kasan larabci in kawai kasan larabci ba ta san tsare-tsaren istinbadi ba kusan irin wahalar da malamai suke wajen istinbadin hukunce-hukuncen ba sannan kai kawai ka zo ka ce za ka wa mutane to shi ya sa duk wannan tafiya ne dai aka wannan kan zabo bi malamin hidu bi ilmihi wala ma ya fahimta wai ya sa da ake ta faɗa imam jafar sadiq ɗaya daga cikin manyan masana na iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa wata magana yace duk inda malami yake in dai malami ne akai alkawurabe tsakaninsa da Allah alkawari na farko shi ne inda zai faɗi magana ya tabbatar ya faɗe ta bisa cewa yana da hujji kada ya bi son zuciyarsa don Allah ya faɗa alaihim nisa kitabi Allah ya ƙulu alallahi illal haqqa wa darasu ma Allah ya kulu alallahi illal haqqa ya sa duk sannan malami zai faɗi magana to ya tabbatar fa bisa hujja ba wata rufa-rufa yake ba ko son zuciya tasa ko ta wani abu na biyu shine in an kawo malami abin da ya fi ƙarfinsa to ya yadda cewa wannan magana ta fi ƙarfinsa kai ya ce babu ita don ta fi ƙarfinsa ya ce ai babu a shi bai sani ba kawai ba wanda ya sani a ina dan baka sani ba yasa ya akwai dubbai da suka sani dan kai baka sani ba ba hujja bace ka ce ba wanda ya sani ko dan kai baka ga abin haka baka ce ai lalle ba haka yake ba inda haka ne ai da ka gani sannan ubangiji ya ce balkar zabo bi malamin hidu bi ilmihi kalan ma ya ce mutawilu to ka zarka ka zaba da zina min kabli irin yadda wa'annan suka karyata haka ma al'ummun da suka zo kafin su suka karyata rusulahu manzanninsu fa zarka fa kana aibatu zani duba kaga ƙaƙa ƙarshen azzalimai ta zam bisa ka zirin rusuli masu zalinta kansu da karyata manzanni ahiru amrihim ta ƙarshen lamarinsu ya zama min alhalaki wanda shine halakar da su Allah saka zalika nuhuliku haula shi yasa irin yadda aka halakar da wayancan masu karyata manzannin nasu haka ma su ma wayannan masu karyata manzo shugaban manzannin manzo cikamakin manzanni su ma halakar da su dinsa wa minhum من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين wa minhum man yu'minu bihi akwai a cikin masu karyatawa wanda yake zai imani da shi a nan gaba a yanzu kan yana kan gaba wajen masu yaƙi da ƙur'ani amma kuma a nan gaba Allah zai nufe shi da ya tuba ya dawo ya imani ya zama kuma shi ne kan gaba wajen kare ƙur'ani irin su sai da na umar radiyallahu ta'ala anhu a dacin da farko yana kan gaba wajen yaƙi da ƙur'ani baka isa ka karanta ƙur'ani a gabansa ba in ka karanta ko ka ga inda ba ka so ne inda ya san ma za a karatun ƙur'anin zuwa yake amma kuma daga ƙarshe ya zama shi ne babban mai kare ƙur'ani ya zama faruku ne abada hina saddakal faruku to wa min wato ko zai ba da gaskiya da manzo aw bil qur'ani ko zai ba da gaskiya da qur'ani li ilmi llahi zalika minhu dan Allah ya san wannan daga gare shi wa anna bi annahu sayatu cewa shi zai tuba zai tuba nan gaba domin man la yu'minu bi akwai a cikin su masu karanta da Qur'anin a yanzu wanda a haka za su dore a haka za su mutu a haka za su mutu bal ya mutu alal kufri za su mutu bisa kafirci zai mutu bisa kafirci wa rabbuka alamin muslim Allah da yana sane da mabannata almu'adilina masu tauran kai ta hadidu wannan ba da tsoro ne wa wa'idun da kuma narko ake musu ane musu narko ne وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وإن كذبوك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم idan suka karyata ka asaru ala ta kazirika ma'ana suka dore bisa karyata ka ba da lizatul hujjati bayan ka lizunta musu hujja faƙul ka ce da su li amali ni zan ɗau nauyin aiki na in aikin da nake mai kyau ne ni zan ga kyakkyawan sakamako a kai in aikin da nake mummuna ne ni zan ga mummunan sakamako a kai wala kuma amalku ko ma kuma ko za ku ɗau aikinku in abin da kuke daidai ne ko za ku dora in abin da kuke ba daidai ba ne ku ne kuka jefa kanku a wani hali mummuna da wannan aikin naku ai kullum da za wa amalihi ai kowanne zai ga sakamakon aikinsa ai tabarra'a min ai ka nema ka kubuta daga gare su ka nuna cewa kai ba ruwanka da su ka faɗa musu gaskiya dan sun ce ba za su yi aiki da ita ba to ko me ya rage ba sai su je ba duk abin da suke ganin za su ɗauka su su ɗauka su duk dai abin da suka yi ba wani suka yi wa ba kansu suka yi wa a faɗar a zarta ka gama yanka hanzarin wanda ya ɗore akan ba daidai ba aka kyale shi ba a faɗa masa ba to wannan shi ne a iya cewa an taɓa shi ko an masa laifi amma wanda yake kan ba daidai ba ko ya ɗore kan ba daidai ba aka bayyana masa cewa abin da kake ba daidai ba ne to kuma ai ya rage nasa ya rage nasa in ya ga dama bai aiki da nasihar da aka bashi faɗakarwar da aka yi masa in ya ga dama ya ce shi ba zai ba an dai fita hanzarinsa an fita haƙƙinsa an tumbari ona min ma amalu ba ruwanku da abin da nake aikatawa in abin da nake ma ba daidai ba ne ba ku za ku ɗauka ba ba za ku za ku ɗauna yin ba abin da nake Allah ne ya aiko ni ba haka ba ne ko da nake ƙur'anin nan Allah ne ya saukar da shi ba haka ba ne to ni zan ɗau nauyin haka wa ana bari'un min ma ta'maluna ni kuma ba ruwana da abin da ku aikatawa la yu'akhadhu ahadun minna bi jarimati ghairihi ba wani a cikin mu da za a taba da sababin laifin wani ba wani a cikin mu da za a taba da sababin laifin wani wa minhum
من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون wa minhum man yastabi'una ilayka akwai a cikin su wanda suke sauraron ka in kana karanta qur'ani kamar za su yi aiki da shi alhali su maso karban na suke nema akwai wanda ana abu na kirki za ka gan shi a gindin abin yana duba amma shi duk abin da yake wato ina zai samu maso kabban nan ba wai yana tafiya bane dan ya taimaka ko wani abin nan ko dan abin ya burge shi a shi ya za a iya samu ma ya kifar da abin akan wannan ne a gabansa ya za karatun qur'ani wakati na kake karatun qur'ani bi asma'ihim zahira suna sauraron ka da kunnuwansu na fili eh, wala ya kabalu amma kuma duk abin da zai yi na gaskiya ba fa zai taba karba ba ya shiddata bugurika don ya sa gaba da kai mai tsanani a zuciyarsa shi ya sa daman shi sauraron da yake ne ya samu masoka ne wato inda zai iya faru da wani abu kuma wannan tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka abin yake kuma koyaushe haka ne in dai za a samu wani abu na kirki to sai an samu wasu wanda za su zo kamar nufin su ai alherin da su ko ai wannan kirkin da su amma ƙarshe sai ka ga masoka kawai suke nema masoka suke nema ya za a yi ma a ruguza abin gaba da a fahimta ta cikin sun ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai wayannan karab da su kurani ne kurani ne kana da dama ka ce za ka je da wanda yake kurma ne shabbawun ne an kamanta su da kuramu fi adamul intifai bi ma yutlalik dangane da cewa bayan da za a isa amfana da abin da ake karanta musu walau kanu ma asamami gashi ma kuma su ba kawai kurintaka ce take damun su ba tare da kurintakar tasu la ya ake nuna ba sa hankalta abin da kake fada abin nasu ya yi yawa ga kurintaka ga rashin hankali kurma ko mai hankali ne ai fama ake da shi yaushe zai ji maganar da aka fada to ballanta na zama ga kurma ga hauka ya za su wayan nan kafiran ai kurame ne mahaukata kuma to ya za ka da su ya za ka da su can da aka ce sami una ilek an bi ma'anar manne ya za lokacin ita man irin wannan za a kawo tayi a dubai lafazinta sai a kawo mufradi kamar wa minhum man yastami'u ilayka wa minhum man yastami'u to anan an dube wato lafazin mantin ne wanda yake mufrade kamar nan ku da aka ce min manya sami wuna ilaika to tun farko ma an dubi ma'anar mantin ne ma'anar man jam'i ne wa min manya zuru ilaika kamar anan na biyan kaga sai zama aka dubi lafazin nata aka ce yanzu ba ce yanzu runa ba to wa min منهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون wa minhum man yanzuru ilayk akwai a cikin su wanda yake kallon ka wai shaidu da la ilaha illallah gashi za a ga yana ganin hujjoji akan cewa kai annabi ne shi wace ta a fuskar ka tunda a wani da Allah ya gane da shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ko bai zo da wata mu'jiza ba kai da ganin fuskar sa ka san me gaskiya ne laulam ta kun fihi ayatun mubayyanatun lakana manzaruhu yunzika bil khabari amma su wayannan gashi suna kallon naka Eh, amma kallon da suke ma ina ba amfani suke da abin da suke gani ba wa ma zalika la yahtadi tare da wannan ya kasa shirya me ya kawo haka li umi kalbi saboda zuciyarsa makauniya ce can aka ce sami'una nan ko aka ce yanzu me yasa shi wancan aka kawo shi ta ne saboda ita magana in an ji ta kowa da iyaka irin fahimtarsa akan magana magana ɗaya ce za a je amma sai ta yi wannan ga da ya ji wannan ga da amma wajen kallon abu abin da aka duba to wannan galibi ai duk kowa mai kallonsa a sura ɗaya zai gan shi yau mai kallonsa duk a sura ɗaya zai gan shi kaga abin da yake da tsawon mita ɗaya da rabi da kai da wancan da wancan da wancan ku dubu ne kuka kalle shi kowa ne zai iya gwadawa zai ga cewa eh lalle a ce tsawon sa mita ɗaya da rabi ne ko bai haura haka din ba ne tsawon kafa ko kuma wanda yake fari za a ga ai farin ne ko wanda yake bakin za a gan shi baki ko da sauransu to amma wajen ji a nan aka ce bambanta a wajen ji a nan ne ake samun bambanta sai ya zamo wannan ya ji wannan ya ji wannan ya ji wannan ya ji wannan ya ji amma abin da wannan ya fahimta ya bambanta da fahimtar wannan ya bambanta da fahimtar wannan wa ya bambanta wato da fahimtar wannan yadda musamman sufaye suke bayanin irin wannan yadda wasu wani ya fito yana ya sa tabarri ya sa tabarri kamar yana cewa ku zo ku sai wannan 'ya'yan itatuwar sa tabarri to su wasu sauraron wasu bayan Allah sai zama kowa da irin yadda yake ji sai sai ga kama ana cewa if'a ta rabi sai ji magana kamar cewa Allah ne ma yake faɗa masa cewa if'a ta rabi ka tsaya kai aiki kai kokari ka ga irin abin da zan ma na alheri shi yadda ji kenan daga wannan kalma ɗaya ko sai ji kamar an ce da shi a ta tara jere yanzu ne za ka ga abin da zan mana alheri a ta tara jere ɗaya ko sai ji kamar ana cewa ma a wasu a jere kai ai alheru na sun kai inda suka kai shi yasa shawa bulabasu sai ke cewa to ai ɗayan fasaliki ne a farkon surutinsu ɗayan ko saliki ne wanda yake ya kai ƙarshen sulu ɗayan ko wanda yake damin ma'arifi ne shi dai hanyoyin sulukin kamar ya gama yanke su shi yasa ya samu saduwa ya shiga cikin halara shi yasa ya ga abin da ya gani ya ga alherin da aka yi masa shi yasa ke sai ji kamar cewa ake ma ausa abin ma ausa to afa anta ta hadil umya ya rasulallah kana da iko ka shiri mataki matahu don ka tsaya ka ne masa kwatanci yayin da za ka yi ka bi kaza inda ka ga waje ya kasu kashi biyu to ga inda za ka yi ka kyale shi ko shi kaɗai ne zai wannan tafiya ya za a yi ya gane ai da magana da kake masa jinta yake kawai walau kanu la yusrun duk da cewa ba sa gani ba sa gani a zuciyarsu gashi an rasa ido na ka ya shi kuma an rasa ido na zuci ta wanda yake a wannan matsayin ya za ka yi masa ai sai zura ido kawai abin da ya rage kai da shi sai dai zura ido kawai wal ayatu wayannan ayoyin da aka kawo katta ale kama ana kawo hujjoji ne lil amri bi tabarru'an domin da aka bayar na cewa a kubuta daga garsace ba a yi da su ba a ga wani ruwa da su duk abin da ba su sa a gaba su je su yi duk abin da masu kace za su yi su je su yi ma inna Allah inna Allah hakika mun ji subhanahu wa ta'ala la yuzlimu an-nas shay'a baya zaluntar mutane wani abu bisalbi hawa sihir ta fuskar zare gabobinsu مما تدلون به daga abin da suke kafa hujja da shi ila tahsilil ma'ad zuwa tabbatar da makoma Allah subhanahu wata'ala ya ba bayi gaɓoɓi da hanyoyin da za su yi tunani akan abin da zai amfane su akan ne suka fuskanta amma mutum ne da gangan yake kin yin amfani da wannan yadda yake a zahiri Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ido kamar kana tafiya kana hange hange ba ka hangar gaban ka dan ka fada rani ko ka fada kwata waye jawo ba kai ka jawo ba a yakin ka inda aka baka idan nan aka baka kafar da zaka sarrafa in kafar nan ka taka ka so ta ketare wani abu ketarawa za ta in ka so a cewa ga inda za ta bi nan za ta bi amma da gangan ka kyale har ta fada inda bai dace a ta fada ba to kuma wa jawo ba kai ta jawo ba a shi yasa ubangiji ba ya zalunta mutane wani abu walakin nan nasa an musamman sai dai mutane suna zaluntar kawunan su ne mitafuyi timanafi ilhawa da tserar da amfani da gaɓoɓinsu tserar da amfani da gaɓoɓinsu duk gaɓoɓin da Allah ya ma ya baka ne ya ma ne don ka amfani da su a kowane don duk wani abin da zai amfane ka na duniya kakka bari ya ketare ka haka nan abin da zai amfane ka da lahira kakka bari ya ketare ka abin da duk zai cuce ka a duniya ka kauce masa abin da zai cuce ka a lahira ka kauce masa don haka aka yi ma wannan gaɓoɓin na zahiri da na baɗi to shi yasa idan ya zama mutum a maimakon ya tafi da gaɓoɓin nasa a wannan matsayin yake tafi da su a haka to kuma wa cuci wa ya cuce kansa ba shi ya cuci kansa ba wa ya cuce shi ba wanda ya cuce shi shi ne ya cuci kansa a wasan fiye da gari ma hulikan lahu ta fuskar sarrafa ta zuwa wani abu daban ba wanda aka halicce ta domin sa ba واذكر كتنا يوم نحشرهم ranar da za mu tashe su ka'annahum kai ka ce su wato a ita ka'anna in an yi ta hakifinta sai zamo an shafe sunanta shi ne ibn malik yake cewa ko wa hofi fatka anna ayran fanuwi mansubuha wa saditan ayran ruwi wa huffifat ka anna ayran fanwi mansubuha wa sabitan ayran ruhi yadda yadda yake yazo qur'ani mansubun na takaddarawa yake amma an ce akwai ruwa ka an sabiyehi hukani ko inda yake ya sabitan din kenan kai ka ce su lamil wasu ba su zauna ba fi duniya a duniya a wafin kuburi ko ba zauna ba a kaburbura bayan mutuwar su illa sa ta minan nahir sai ko sa'a ɗaya a cikin yini da hauli mara don firgitin abin da suka gani sun mance da duk abin da aka yi a baya sun mance da shi gaba da ya ta'ara fona bainan da farko kan sanda aka tashe su suna gane juna rizabu isu farkon tashinsu sun mayin gadi ta'aru amma ko daga baya sai zama ba sa gane juna da shiddatul ahwali saboda tsananin rikice-rikice saboda tsananin rikice wato tsarmatukan da za su gani za su ga abubuwa mai ban tsoro a wajen a wajen kad a cirar da zina kan zamo bi da ka'ila kai wanda dai suka karyata da koma wasu ga Allah wanda ba su yadda cewa za su koma ga Allah ba sun yi babba asara sun yi asara asara ta ƙarshe asara kowace iri ai asara ce amma asara babba wadda ba wani abu da zai dora ta shine a ce mutum bai yadda da komawarsa ga Allah ba banda ya karyata da maganar komawarsa ga Allah ta wannan shi babba asara tunda asara ce da ba abin da zai dora ta bilbasi suka karyata da tashin alkiyama bi isa lifani alal mai tunda sun fifita abin da yake kararre shine duniya bisa abin da yake wanzaje shine lahira abin da ke wajen Allah ma inda kuma yan fado wa ma inda Allah ba bal tusrun al hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa wa ma kanu mutadin su kan ba inda za a yi a ce sun shirya duk wanda bai yadda da Allah ba duk abin da wanda bai yadda da Allah ba bai yadda da komawarsa ga Allah ba zai yi na burga ko ya nuna yana da fahimta ko yana da ilimi ko yana da menene ka kyale shi kawai ba a kan shirya yake ba ilimi na farko shine ilimin da zai sanar da bawa Allah ilimin da zai sanar da bawa makomarsa cewa zai koma ga Allah to wannan shine ilimi wanda duk wanda bai haɗu da wannan ilimin ba to duk wani ilimi ma da zai takama da shi ba ilimi ba ne a hakikata tunda ko me amfanin a ce ka sani amma ka tsare a wuta madawwamiya ina ilimi ai ilimi ilimin wanda ya sanya za a iya kauce wa shiga wuta har ya dawwama a ciki to wannan shine ilimi ilimin da ya nuna wa bawa ya zai aiki har ya koma cikin aljanna ya dawwama a cikin ni'ima to wannan ai shine ilimi amma duk wani ilimi da ba haka ba ai a hakikarsa ba ilimi bane ai a hakikarsa ba ilimi bane wa ma kanu ta lima sun masu shirya fa ila dari gin najati zuwa ta farkin tsira wai ma nuriyar naka tsailai na marji uhun sun mallahu wai ma nuriyar naka bara lazina idon ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam an faɗa irin yadda kafiran farko masu karyata manzanninsu suka game da azaba ba makawa kafiran baya ma da suka karyata manzansu sai sun gamu da wannan azaba to azaban nan da aka faɗa lalle ne sai sun gamu da ita amma wakacinta wannan sai Allah ne ya sani shi yasa ko dai za a nuna ma sashen abin da ake faɗa zai same su abin da ake musu narko da shi min al'azabi na daga azaba sai hayatika tun kana halin rayuwa ta duniya ka yau mai badarin kamar yadda aka yi ranar yakin madar fazalika to shi kenan ai gashi nan aure ta wafayen naka ko kuma a ce mun karɓi ranka mun karɓe ranka daula ira aka yi kafin a nuna ma fa'ilin na marjin to ka ɗauka za su tsere wa azabar Allah ba makawa dai sai sun koma ga Allah in ma a nan duniya ba saukan musu da azaba ba to ai ba sha su kai ba tunda mutum da za a kyale shi ma a duniyan nan ya shekara dubu dubu dubu amma zama a ƙarshe dai mutuwa zai kuma in ya mutu dinnan komawa zai ga Allah kuma duk halin da aka sa shi haka zai dawwama har abada ba dubu dubu ba ba dubu miliyan ba ba dubu kan har abada ba mafita to kuma wanne dai a fara ya ta mata na musulmi su maja an makani alun magani alun makani mata'una za fa nuri ka za mu nuna ma wannan abin da za a yi musu azaba da shi ta lahira ta lahira sun Allah shahidu kuma ka sani duk abin da suke Allah yana gani mutalin yana tsinkaya alama falon bisa abin da suke aikatawa minan takaziri na daga karyatawa wa gairihi da waninsa kakkaga bannar da kafirai suke kayi yawa ta kai inda ta kai duk abin da suke Allah yana gano duk abin da suke Allah yana sanar da su kyale su aka yi zuwa wani lokaci ولا تحسبن الله قاتلا أما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشفي الأبصار فيعذب زي مسا عذاب أشد العذاب mafi tsananin azaba a kan abin da suke. Wani kullum ummatin rasul duk wata al'umma daga cikin al'ummu akwai manzo da Allah yake aiko musu budisa ilai akwai manzo da aka aiko a gare su sai za ja a rasuluhu idan manzon sai zo ilaihin zuwa gare su duniya a nan duniya fa kazzabuhu suka kare ta manzon kuriya bainan bilkis sai kuke tsakanin su da adalci bil adali da adalci da ihlaki ta fuska a halakar da su wai ja'i rasuli wa ban saddaqahu a tsayar da manzon a tsirar da waɗanda suka gaskata manzan wahum lazlamu bayan da za a yi a ce an zalunce su ba su yi laifi ba a ce za a taba su wannan ba haka tsarin Allah yake ba duk wanda aka taba to shi ya yi laifi shi ya tsokano abin da ya sa aka taba shi ita zibe ba zai musu azaba ba da gairi ba tare da cewa su yi laifi ba bali za za kullum bi kadar amali bari kowanne a cikin su ana yi masa sakayya ne gwargwadon aikinsa waya kuluna ana ta faɗa muku kafirai cewa lahira fa lahira fa a kiyayi lahira a kiyayi lahira amma su koyaushe ba abin da ke fitowa daga bakinsu sai ko cewa wayaushe ne wannan lahira da kuke faɗa za ta zo wannan alkawari da kuke ta yi da cewa za a yi azaba ga wanda yake bai gaskata ba yaushe ne ne ne bil azabi alkawarin da ake da azaba in kuntum sadiqin in ne ko masu gaskiya ne fihi a cikin sa bilabul nabi wal mu'min magana ce ake da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ake da mu'mini قل لا أملك لهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله كل أمة نجد إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون قل كني رسول يا رسول الله لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ban mallaka ije cuta ba daga kaina ko jawo amfani gare ta allati hiya karabu ilayya wa aham rannawa wadda ta fi kusaci da ni ta fi girma a wajena ta fi muhimmanci a gare ni ban mallaki in ji ije cuta ba daf'ahu ije cutar wala nafa ko jalbahu jawo amfani fa kaifa amliku lakum hululal azab shi ya sa ya za ku ɗauka ko ni na mallaki a saukan muku da azaba cewa azaba da za a sauka muku a hannuna ne sannan na so zan saukar a Allah ne mai saukar muku da azabar sai san da ya nufa illa ba sha Allah sai dai abinda Allah ya nufa istisna'un mun kadiyo istisna'i ne mun kadiyo abinda Allah ya nufa dai shi ke afkuwa ai lakin ma sha Allah min zalika kain ai abinda Allah ya nufa daga wannan to ba makawa shi ne zai afku da kullum umarci da ta kowace al'umma akwai wakacin da aka ɗiban mata muddatun ba a lubatun le halake akwai mudda sananniya ga halakar da su iza ja ajaluhum wakacin da ajalinsu ya zo almarrumu wadda aka ajiye wadda aka sanya da halake ga halakar da su fala sahiru da sa'ata ba sa jikiri daga gare shi arhu daga gare shi ta koda sa da wala ta kade boda ba da za a yi kuma a ce a fara sauka musu da azabar kafin zuwa lokacin ba sa gabata a kansa ya da bikardili saboda tsari ne da Allah tsari ko da Allah ba musayya ba musayyawa a cikin wala ta jina lisunnati la tambila fala tastajilu kan ku ne gaggawar azabar fasa yahinu wa katukum da sannu wakacin ku zai zo fasa ya hinu wakatukun da sannu wakacin ku zai zo a kusa wayun jazo wa adukun a gaggauta narkon da aka yi muku irin azabar da aka ce za ta saukan muku za ta sauka gari a kan ku قل sai da su ara ku ba ni labari ahadiru ne ku ba ni labari in atakum azabuhu idan azabar Allah ta zo muku ayillahi ai azabar Allah ta zo muku bayatan da daddare lailan da daddare wakata nan lokacin da za ku kwanta bacci ko fada cikin bacci aka waye gari da azaba ta sun kan muku gari ya waye ba ku Allah ya halakar da ku au naharan ko kuma a da ranar kuna cikin harkokin ku Allah ya sauka muku da azaba wakati ta gane ku ya sauka da ba'ashi wakati da kun shagala da sabon rayuwa ba za ya tajiru bai hulmujiru wani abu ne kafirai suke neman gaggawa na daga zuwan azaba shi ne cewa a kawo masa azaba yana da wata mafita ne azaban nan in ta zo ba halakar da shi za ka yi ba abinda ka san baka da mafita daga gare shi to me da cewa a kawo ai kai kokarin samun mafita ko mafita ko shine komawa ga Allah tabaraka ta'ala tasfihul li ahlami wautatawa ne ga fahimtar su lianna ma yastajilunahu domin abin da ke nema a gaggauta kawo musu la fa'ida ta fastijani me za su lura an gaggauta kawo musu mutum yana neman abu ne don saboda cewa an kawo masa shi da gaggawa zai amfana to amma abin nan an kawo ma ka tafi kenan babu kai me da gaggawar cewa a kawo ma wallahi ko abin da ya kamata hauful azari a ce bawa ya zama cikin tsoron azaba lafti ijaluhu ba ya ringa neman a gaggauta kawo masa ba ba ya ringa neman a gaggauta kawo masa ba a summa ثم إذا ما وقع آمنتم به. آلان وقد كنتم تستعجلون.
a yanzu kuna neman gaggawarsa amma kuma da a ce zai zo hallabi ku da zai sauka gare ku amintun ne sannan ne za ku ce za ku ba da gaskiya da shi bil azabi da azabar inda nuzuli yayin saukarsa ina la yanfa hukumul imanu lokacin da ko da kun yi imanin imanin ba amfana ku zai ba wal hamzatu li inkari tahir al hamzata asumma na musun wato jinkirta wani jinkirta tuba cewa ba daidai ba mutum yanzu da yake da dama yana da damar ya tuba a karbi tubarsa ya ki tuba sai sanda kuma ko ya tuba tuban ba amfana sa za ya ce wai sannan zai tuba a ai abu me amfanin ba dubara me amfanin a ce abu ba kai amfani da shi ba sanda zai ma amfani sai kuma sanda amfaninsa ya huce an gama damina sarai masu noma suna girbi kai ka ɗabi iri wai za ka shukawa za ka shukawa wa za ka shukawa shi yasa yau ya ci babu a rabita yau mai zin za a fa nafsa ibadu ha labta kudama na sai kablu au kasabar fi ibadi khaira wai kwalokon za a ce da ku a lana a wata yanzu ne ma za ku ba da gaskiya a wata yanzu ne ma za ku ba tumi nuna za ku ba da gaskiya wadda kundin bai ta sajiru ku da da can kuke cewa a gaggauta muku azaba sai yanzu da azaba ta zo kuma za ku ce ku za ku ba da gaskiya wai a takaziba kuna gaggawan kuna neman a gaggauta kawo muku azaba don kuna ganin ai cewa za a kawo muku azaba ba gaskiya bane kuna karyatawa da magana azaba wasu za a kuna izgili sun makila
قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا ما كنتم illa bima إلا بما كنتم تكسبون.
sun makila lilazina zalamu sannan aka ce ga waɗanda suka yi zalunci inda za a ce sun makila lahum sai aka kawo suna zahiri saboda a nuna cewa ba zalunci irin bawa ya zalunci kansa ya aikata abin da zai zamo ya wajabta masa azaba madawwamiya a ce da su zuku azabar hulli ku dandana azaba wadda za ku dawwama a ciki allazi ta haludu da ce wadda za ku dawwama a ciki ba ta hal ta zauna ma ta zauna istifhamu ma'anarsa na fai ba wani sakayya da za a yi muku illa da za a nuna da za a nuna ta nuna ku ta kaso sai ko sakayya da abin da kwatance kuna aikatawa minar kufri na daga kafirce wal ma'asi da ayyukan sabo
ويستغفرونك أحق قل قل وربي إنني أحق وما أنتم بمؤمنين.
wayar san bi unaka kafirai duk sanda kai musu maganan nan sai su ƙara tambaya ka ya sa hadiru naka su ƙara dai ma sani daga gare ka in kara dan musu dan ba su yadda da haka ba a hakan hu yanzu ko maganar da kake ta lahira maganar da kake ta azaba gaskiya ne kuwa wai da gaskiya kake kuwa ai ma wa atana bihi ai mun kai musu narko da shi min al azabi wal basi na daga azaba da tashin alkiyama qul ce ne da su yi kwarai kuwa bi ma'ana na'am eh ma'anata na'am la ya ce amma shi eh ba a amfani da shi illa kabalal kasri sai ko kafin rantsuwa na hau kamar waraki waraki innahu la haqqa gaskiya lalle abin da nake faɗa muku na tashin alkiyama da azaba magana ce wadda take tabbatacciya gaskiya ce wa ma an tumi kada ku taɓa ɗauka za ku tsere wa azabar Allah sai shi da zalikal azabi ya zalikal azaba ba da za a ku ketare wa da azabar ku tsere wa da azabar ولو أن الذل نفسي ظلمت ما في الأرض لابتدت به وأتوا الندامة لما رأوا العذاب وقل يتنبغي يسد الله يغني wala wannan da kulle nafsin zalamat da a ce duk wata rai da ta zalunci kanta da shirki da ta tare da wani da Allah wata addi alal gairi ko ce zalun wani za a ce tana da mafil ari duk abin da yake duniyar nan min amwali na daga dukiyoyi ko duk wani abu da ake mallaka lafta da da ta yadda ta ba da shi don ta fanshi kanta daga azaba min al'azabi daga azaba yawan alkiyamata ranar alkiyama wasarun nadamata kafirai suna boye nadama a latarkar imani da sabarin imani cewa kai me yasa ka yin imani lamma ra'aul azaba wakasar da suka ga azaba li'annahum busitu bima ayin domin an zo musu ta yadda ba sa tsammani da abin da suka gani ba su taɓa ɗaukar haka abin yake ba a min malam ya ta daga abin da ba su taɓa ɗaukar haka yake ba sai shiddatul amri da daga tsadarin lamarin lahira alal ya kadiru an yantiku ba lami Nusa yana sa lami ba an yantiku ba ne an yantiku suka kasa cewa uffa suka kasa cewa uffa saboda abin ya haura yadda duk suke zato awil muradu ko ko abin da ake nufi da asarun nadamata azharuha suka bayyana ta li'anna asarra domin lafazin asarra min al'adari yana daga lafazin da suke da ma'ana biyu ma'anar da suke kishiyoyi ana cewa a tsirrar amura ya ɓoye lamari ana cewa kuma a tsirrar amura ya bayyana lamari sai ya sa ita a tsirrar ruwa da ba a gabi ma'ana kuma da suke kishiya wannan kishiya wannan ma'anun da suke kishiyoyin juna wa kuriya bai nan an yi hukunci tsakanin su bainal mu'minin wal kafirin tsakanin mu'mine da kafirai wa zalimin wal mazlumin an yi hukunci tsakanin wanda aka zalunta da wanda wa'anda suka yi zalunci da wanda aka zalunta bil qisti hukunci na adalci wa hum lazimun bayan da za a yi a zalunce su shay'an wani abu dukkan kantarsa ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ala na'am inna wa'adallahi haqiqa alkawarin Allah bil basi da tashi aljiyama wal jazai da sakamako haqqo magana ce da take gaskiya ka'irul la mahalata ke kasancewa ce ba bakawa wallahi to wallahi ala idan la barsa ba ta na'am haqiqa baki da abin da yake sammai da kasai din na Allah ne a baki da abin da yake sammai da kasai din na Allah ne ba mai mulki ko da ga gwangwadon kwaya komayya na wani abu da ke sama ko ƙasa ko wani waje ba Allah ba Allah shi ya mallaki kome shi ne mahalikin kome shi ne mamallakin kome shi ne mai tafi da kome ta gare wannan tabbatarwa ne na kudurati yi ga iko Allah alal isabati bisa ba da lada wani kari ko azaba ala na inna wa'adallahi haqiqa alkawari da Allah hako gaskiya ne bil wato alkawari na Allah bil ba'd da tashi alkiyama wanda za a yi da yin sakamako haƙo gaskiya ne ka'in abu ne mai afkuwa mai zuwa la mahalata ba makawa walakin da sallam lalam sai da mafi yawan mutane annasi mafi yawan mutane ba san zalika wannan ba ne ka dinni make nan sun kutsa fi shawa ta ce shawa ta shawa ce wa da tafkirin fi umuri lahira da cewa ba sa tunani a game da lamuran lahira هو يحيي ويميت إليه ترجعون to ruwan shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ke rayar da wannan yana furayar da shi wai mai yake kashe wannan yana fi kasar da shi kashewa da rayuwa ta gani da rayuwa ta hakika rayuwa ta gani shi da ba mutum eh, rai ya zamo zai motsi da sauransu ko rayuwa ta hakika ko shi da ya zamo a ba mutum imani ya zamo yana imani a fa awa maka da bai ta fa a haye da waje Allah da hudu rai yarshe bihi fil das kama masallu fil zulmat haka nan mutuwar da ta gani haka da kuma mutuwa ta hakika wai ne to to a ƙarshe dai duk abin da kuka yi makomanku ga Allah ne ya Allah za ku koma fi lahira ta lahira fa jazi ku bi amaliku zai muku sakayya akan ayyukanku ya ayyu hasan
وشفاء لما بالصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ya ulce ne da su ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas ya ku mutane yadda akum mau'izatun min rabbikum hakika gargade ya zo muku daga wajen ubangiji kitabu littafi fi ma lakum wa alaikum da ya kunshi abin da yake naku da abin da yake akan ku wa huwa alquran shine qur'ani wal mau'izatu abin da ake kira mau'izatu an-nusu bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shine yin nasiha da fuskar yin umarni da abin da ya dace abu mai kyau da kuma yin hani daga duk abin da ba daidai ba watar ki kulkulubi bil wa'adi wal wa'idi da sa zukata su shiga cikin halin taushi ta fuskar ambatan alkawari kyakkyawan sakamako da ke jiran wanda duk ya tsaye aiki na kyali da kuma narko shine mummunan sakamakon da ke jiran wanda duk ya munana aikinsa wasu fa'ul lima fi suduri qur'anin nan waraka ne ga abin da yake cikin zukata min da'il jahali wal hawa daga cutar jahilci rashin sanin gaskiya ba a san gaskiya ba ba a san ba a sani ba wal hawa ko ko bin san zuciya an san gaskiyar amma da gangan ake yin aiki da ita ai aiki da wani abin daban wa hudan qur'ani shari'a ne wa rahmatu rahama ne lil mu'minina wanda suke mu'mine da shi wanda suke imani da shi hasahu ma bi ya ke banci haka shari'ar da rahama ga cewa ga mu'mine ne li'annahum muntafi'una bi domin wanda suke mu'mine su ne wanda za su amfana da qur'ani قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل تيني رسول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الله برحمته فلذلك فليبرر a fi farin ciki da bai wadda Allah ya yi musu na addinin musulunci nan addinin musulunci nan baiwa ce babba Allah ya gaba wanda Allah ya kaddara ya zama musulmi ya farin ciki da haka Allah ya zasa wata babbar baiwa wa bi rahmatihi da kuma rahamar Allah alqur'ani wa rahamar Allah shine qur'ani fal yafrahu fi minna da wannan la bi ghairihi ma min mata'id dunya ba da wani abu can daban ba daga amfanin duniya shi yasa maula mushawu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a kasidarsa ta karshe da ya faɗi irin halin da yake ciki na rashin lafiya da yadda yake ji ya ce to amma kuma ala anna farlallahi summa jamalahu laqad gamarani la yura fatu shakaluhu idil ayyuhi zikru maulana alhaya jalil jalaluhu min as-sadiq al-masduq ahmad naqaluhu a ƙarshe ya ce ne fa hal arsalat al'ainaka a halama ishatan min al'abdi fa alhamdulillah kulluhu ya ce duk da wannan raɗaɗi duk da wannan ciwo ciwon da yake su kansu likitocin sun yi sun yi amma sun kasa shawo kansa amma ni baiwar Allah da jamala ta Allah sun rufe ni ta ko'ina saboda me ga ƙur'ani tare da ni ga ƙur'ani tare da ni zan karanta shi safe da dare zan rana da dare zan karanta shi a fili da a koyi shi yasa a duniya ma akwai wanda yake jin daɗin rayuwa irin iri na ta hal absarat ainaka ahlama ishaka min al'abri kaga wanda ya fi ni jin daɗin rayuwa ma kuwa ni da ga ƙur'ani tare da ni shi yasa da Allah ya ba ƙur'ani an masa babbar baiwa far zalika alfarri wa rahmat fa lafra sai munna sai farin ciki da wannan baiwa da wannan rahama wa takriru litakid ya kawai mai ta dan a ƙara karfafa maganar ne ai in farihu bi shay'in ai in har za su yi farin ciki za su yi munna da wani abu fa lafra bi hazin to wannan abu biya isa ai farin ciki da su sai farin ciki da wannan aw faralu wannan fassara ta farko kenan wasu kuma suka ce abinda ake nufi da farin lahi hidayatul lahi ila dini shiryarwa Allah ya yi gabawa zuwa ga addinin Allah wacce ba a shari shirya wadda Allah ya yi gabawa zuwa ya bi shari'arsa wa rahmatu rahama kuwa iya afuhu ita ce yafewar Allah daga takaita wadda za ta yi a samu daga bawa wasu kuna jannati da zama a aljanna huwa khairun mimma yajma'un wannan ya fi daga duk wani abin da za su tara ni na duniya na duniya Kulce ne da su ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam a raitu ku ba ni labari, abiru ne ku ba ni labari. ma anzalallahu lakum abin nan da Allah ya saukar gare ku ay anzala asbabahu ay saukar da sababban sa aw halaka ko ko ya halitta gare ku lakum gare ku li ajlikum saboda ku min rizqin na daga arziki bayanin ma bayanin ma din ne ma din nan akai bayanin ta wato ma din mausuliya ta ya zama mausuliya ce allazi anzala kullahu an shafe a'idin kenan domin an manasarce shi ne da fi'ili zin tasabbi fi'ili na wasu kamar na rijuya ha fajar su minu haramun wahalala a ciki kuke warewa da kanku ku ce wannan haramun ne wannan kuma halal ba ku bari ne abin ya haramta muku ko ya halatta muku ba kuka yi ƙarfin rai kuka kai kanku matsayin da ba shi kuke da shi ba kal bahira ta wasu sa'iba ce wal mai tafi kamar bahira da sa'iba kuka ce haramun ne alhali ba ku da hujja bisa haramta su ma ji ala laumin bahira ce wala sa'iba ta wal mai tafi ko kuwa mushe da kuka ɗauka a matsayin halal kuke cewa ma katalallahu a haƙƙo an takuluhu min ma kataltu wai abin da Allah ne ya kashe shi ai sai ya gabata a ce ku ci ba a fiye da abin da ku kuka kashe kul ce ne da su Allahu azina lakum Allah ne ya muku izini ko a wannan sai zalika tahrim wa tahlili a game da wannan haramtawa ko halattawa amla ko ko abu ne kuka yi ta gaban kanku ai ahdiru ne ku ba ni labari ayyul amrayn ka'im wanne aka samu a cikin lamarin guda biyu al-iznu Allah ya muku izinin ku yi haka ne Allah ta'ala ya muku izinin ku yi haka ne a Allah bai izini ga wani ya halatta ko ya haramta ba shi yasa manyan malamai magabata abin da yake suka gano cewa haramun ne amma ba ta fuskar nassi ba ba za a ji sun ce ai kaza haramun ne ba sai dai su ce kaza bai dace ba dan ba a faɗi halaccinsa ba ga kuma hukunci ga hukunci amma ba sa gaggawa su ce abu kaza haramun ne ba za ka ga imam malik ya ce kaza haramun ne ba sai dai ce a karafu zalika ko la uhibbu zalika da makamantan irin wannan hakanan abin da ba a ga nassi akan halatta shi ba amma kuma ya zama akwai wani dalili na a ce ya halatta to shi ma dai ba sa gaggawa su ce halal ne ba sai dai su kan ce suna ganin wannan ai ba laifi saboda kamar kaza yake kamar kaza yake kamar kaza yake shi yasa malamai suke cewa duk abin da yake ya tabbata ma da kiyasi kiyasin da yake ingantacce a iya cewa addinin Allah ne a iya cewa shari'ar Allah ce amma kakka yadda ka ce za ka ce haka Allah ya ce ba Allah ne ya faɗa ba ta fuskar kiyasi inda zalaluddin sai da yake faɗa a kawkan misali innal kiyasa min umuri dini salisu ha in kana za ta biyi ya ce yuqalu fihi dinuhu ta'ala wa shar'uhu wa la yuqalu qala yuqalu fi dinuhu ta'ala wa shar'uhu wa la yuqalu qala da abin da tabbata da kiyasi ya sunne ta ingantacce tabbatacce ta iya cewa wannan addinin Allah haka yake ko shari'a Allah haka take amma kakkai gaba gaɗi ka ce wai haka Allah ya ce oh ba haka abin yake ba to am Allah ta tattaru ko kuna kagar ƙarya ne ku dangana ga Allah ta tsaye wa kuna ƙarya bin sifatu zalika ilaihi ta fuskar dangana zuwa wani ta fuskar dangana wannan ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma zan
الذين يستعون على الله الذي يوم القيامة إن الله للبطل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون wa ma zan lalazina yaftaruna ala Allah alkaziba me wa'anda suke kaga ƙarya su dangana ga Allah suke zaton za su gamu da shi masu kaga ƙarya su dangana ga Allah subhanahu wata'ala me suke zaton za su gamu da shi yau mai kiyamata a ranar alkiyama suna zaton abin mai sauki ne haba suna zaton mai mai sauki ne ko mutumin duniya ne kai masa ƙarya ba zama wasu wuraren in ya kai ka ƙara aka cika wata tara ya kaga abin da kaga abin da za a dora ma ko akan cewa kai ba balle Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala kai masa ƙarya izalaku sai ga malaka ta ranar kiyama izalaku lokacin da suka game da shi ayasuna annahu la yakbur sun dauka suna dauka cewa Allah ba zai musu azaba ba la ina ba haka abin yake ba inna Allah la zufa lil alana ubangiji dai kan mabucin baiwa ne ga mutane bi imhali da yake musu jinkiri ha ake faɗa musu wannan dan me wanda yake mai hankali ya gaggauta tuba wayin ani da ni'imar da yake musu ma'al iftira'i tare da cewa suna kagar ƙarya su dangana gare shi wal isyan tare da cewa suna saba masa walakin na sarrafa sai dai abin da ke akwai mafi yawan mutane la yashkurunan ni'ama ba sa gode ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala yake musu da alhamda sai ta rubi ini nan kuma ta kuma su ne ko rubi mala eh ta ba ba ta kone fi shanin kotu